الله الرحمن الرحيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم babu ma yuzkaru fi sadaqati linnabi sallallahu alaihi wa sallama babin abin da ake ambato a cikin sadaka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam
haddathana sa'id ibn wato Ubayd.
cewa manzala sallallahu alaihi wa sallama yin amfani da sadaka haramun ne a haƙƙinsa na'am ko yin amfani da zakka na'am manzala sallallahu alaihi wa sallama Allah ya keɓance shi da wasu hasa'isu Mm.
keɓance-keɓance wanda a ciki akwai abin da an halatta ga sauran al'umma amma shi manzo sallallahu alaihi wasallama bai halatta gare shi ba akwai abin da yake an hana sauran al'umma amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an halatta masa na'am akwai kuma wasu abubuwa wanda ba wajibai ba ne akan sauran al'umma amma shi manzo sallallahu alaihi wasallama aka wajabta a kansa to wannan yana daga cikin abubuwan da yake wanda za a faɗa a wannan babin yana daga abin da yake ya halatta a haƙƙin sauran al'umma amma shi manzo sallallahu alaihi wasallama aka ce bai halatta ba a haƙƙinsa Mm. حدثنا آدم حدثنا شوبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال na ji aba huraira Allah ya ƙara yadda gare shi ƙala aba huraira ya ce
أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة a sayidina hassan ɗan sayidina ali ya ɗau dabino ƙwayar dabino guda ɗaya daga dabinan da yake na zakka ne نعم فجعلها في فيه ya sanya ƙwayar dabinan nan a bakinsa
فقال النبي صلى الله عليه annabi sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce كشن كشن fito da shi, fito da ita يدرها wato ana faɗa kaha kaha ko kashi kai ko kashin kashin Ayan, ko kai ka ah, to duk a shi yasa akwai lugogi har guda shida a cikin wannan kalma Ah, yadda ibn malik yake faɗa a littafin da sin wannan kalma tana daga sunayen fi'ilai Ah, amma a tufa aka ce tana daga sunayen muryoyi نعم Ehem, ibn shamin ya yanke da cewa ai sunan murya ne ba sunan fi'ili ba sai yasa da guraren da shi ibn shamin yawa ibn malik raddi to نعم ثم قال da sannan yace أما شعرت
yanzu ashe baka san أنا لا نأكل صدقة cewa mu iyalin gidan manzo ba sallallahu alaihi wasallama ba ma cin zakka ko ba ma cin sadaka مم.
tunda haramun ce a ce mu ci haramun ne a ce mu ci sadakar ko zakkar مم. باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم babu ba laifi don an ba da zakka ga waɗanda suke abeban ‘yantawar matan manzo sallallahu alaihi wasallam wata a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam don in tana da bawa sai ta ‘yanta wannan bawa ko tana da baiwa sai ta ‘yanta wannan baiwar to nan an tashi raba zakka a iya ɗauka a bayar ga wannan abin ‘yantawar mata annabi sallallahu alaihi wasallam ko wannan abar ‘yantawar mata annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba laifi نعم حدثنا سعيد بن عفير حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال yace alara basin yace وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة manzala sallallahu alaihi wasallam ya ga wata akuya ta yi mushe أوتيتها مولاة لميمونة da aka ba da kyautar wannan akuyar ga wata abar ‘yantawar sayyida maimuna a matan manzo sallallahu alaihi wasallam an ba ta ko daga cikin zakka
قال النبي صلى الله عليه وسلم manzala sallallahu alaihi wasallam yace هل انتفعتم بجلدها me zai hana ku yi amfani da fatar kwa iya jemawa ku ɗau fatar ku yi amfani da ita قالوا sai suka ce da manzo إنها ميتة ya rasulallah ai mushe ce قال sai manzo Allah ya ce إنما حرم ai أكلها abin da ya haramta dangane da mushen shine a ci naman amma a yi amfani da fatar wannan bai haramta ba kenan Ah, wannan hujja ce kenan ga wanda suka tafi akan cewa fatar mushe in an je me a iya komai da ita ko da sallah kenan a iya yi a kai akwai wanda suka ce gaba ɗaya ba daidai ba ne a yi amfani da fatan mushi ba sai lalle a sallah ba ko a mema ba daidai ba ne saboda suna ganin wannan hadisin kamar mansuhi ne akwai wanda suka ce a yi amfani da fatan mushin an jebe amma a wasu gurare ba a yi sallah a kai ba kamar wajen malikawa su suka ce ya halatta a yi amfani da ita a wajen ruwa a yi aje mai fatar mushe a yi salka ta zuba ruwa ko kuma a abin da yake busasshe ne aje mai fatar mushe a yi taiki na zuba hatsi tunda hatsi abu ne wanda yake busasshe ba ruwa ne da shi ba amma ba daidai ba ne a ce za a yi sallah ko za a yi takalmi a yi sallah da wannan takalmi to a wajen malikawa
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها ya karɓo daga Aisha Allah ya kare da gare ta أنها أراد أن تشتري بريرة للإتق cewa ita Aisha Allah ya kare da gare ta ta nufin ta sai barira don ta yanta ta وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها amma iyayen gijin barira masu ita suka nufi cewa su sharɗanta wa Aisha cewa ko da sun siyan mata da barira ta ‘yanta, amma walicin na barirar ba na ita Aisha ba ne nasu ne.
نعم وذكر عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم Man a sai da Aisha ta faɗi wannan magana ga manzo sallallahu Alaihi wasallam, فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم sai mazala sallallahu Alaihi wasallam ya ce da Aisha, اشتريها kina da damar ki siye ta, kya iya siyanta فإنما الولاء لمن آتقى wannan sharaɗi da suka yi ba sharaɗi ba ne wanda zai aiki a nan domin walicci ya tabbata ga wanda ya yi yanci Ah, wanda ya yanta bawa shine waliccin bawan ke kasancewa gare shi ba wani can daga baya ba ya ce a'a ai shi za a barwa tun da ke ce kika biya kuɗinki ya kika fidda kuɗinki kika biya su to kuma a ce wai waliccin ba naki bane ai ba za ta yi ba
قالت ta ce وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم kuma wato wannan abu na farko kenan da ya afku a cikin ita barira wanda ya zama ta shiri'i mai dorewa ila yawmil qiyamati Mm.
abu na biyu an kawo manzo sallallahu alaihi wasallam da nama
نعم فقلت yace هذا ما تصدق به على بريرتها wannan abu ne da aka dauka aka bayar sadaka ga barira فقال manzo Allah yace هو لها صدقة eh shi a hakinta sadaka ne ولنا هدية amma mu in ta dauka ta bamu ai ta bamu kyauta ne shi yasa in mun ci ba mun ci sadaka bane sadakar ta tsaya iyaka ita مم.
Ah, bayan nan in dai tasarrufi da wannan abin da aka bata sadaka to wannan abin ba a ce sadaka ta bayar ba نعم باب إذا تحولت الصدقة babu idan sadaka ta sauya ta fita daga zama wata sadaka
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يزيد بن زرعين حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية ya karba ita hafsatu ya sirin نعم wato yan uwan muhammad ibn sirin Hmm.
wanda suke cewa gaba daya a tabi'ai ba kamata a tabi'ai mata ba kamata نعم to ta karbo daga umma adiya wato ita ce nusaiba mutuniyar madina Allah ya kare da a gare ta annaha qalat cewa nusaiba ta ce دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajen Aisha رضي الله Allah عنها ya kara yadda a gare ta فقال هل عندكم شيء yace da Aisha akwai wani abu a wajenku فقالت لا Aisha ta ce ba wani abinci a wajenmu إلا شيء بعث به إلينا نصيبة in ba a wani abu ba da Nusaiba ita ce Ummu Adiya din nan da aka faɗa a baya ta aiko da shi zuwa gare mu من الشاة التي بعث- بعثت بها من الصدقة daga akuyar da ka aika mata daga cikin awakan zakka
فقال manzo Allah alaihi salatu wassalam yace نعم إنها قد بلغ sadakar محل- wato zakar ta محلها kai inda ake bukata ta kai tunda ta kai inda ake bukata ta kai ta tashi daga sunan zakka ta sauya
حدثنا يا ابن موسى حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama أتي بلحم تصدق به على بريرة an kawo masa nama da fabbe wanda asalin naman nan nama ne da aka bada shi sadaka ga barira فقال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce هو عليها صدقة wannan naman sadaka ne ita a gare ta وهو لنا هدية amma mu kyauta ce ta bamu shi yasa in mun ci ba mun ci sadaka bane mun ci kyauta ne
وقال أبو داود Abu Dawud da yace أنبأنا شوبة عن قتادة سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم mm, ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama
باب أخذ الصدقة من الأغنياء wato Abu Dawud din da ake nufi Abu Dawud da Tayalisi نعم ba Abu Dawud mai sunanu ba Na'am.
wanda shi wannan Abu Dawud da Tayalisi ya girmi mai sunanu مم.
Eh, ya girmi su Buhari din ma نعم to babu an sadakati babun karɓar zakka من daga الأغنياء wanda suke masu hali وترد في الفقراء in ya so in an karba a mai da ita ga waɗanda ba su da shi wanda suke almajirai حيث كانوا a duk inda suke مم.
wato zahirin wannan yana nuna ashe buhari yana ganin ba lalle ba ne don za a raba zakka cewa sai a raba ta inda ta waje ba نعم a iya ɗauka daga wani gari a kai wani gari Ah, wanda wannan shi ne masabar hanafiyawa a wajen hanafiyawa don zakata wajaba a kanka a wata ƙasa ka ɗau zakkan nan da ta wajaba a kai ka kai wata ni- wani nisan duniya to matuƙar dai ka bayar ga wanda ya cancanci a bashi zakka zakkar ta yi Ah, haka ɗin ya yi amma zancen da yake ya fi inganci wajen shafi'awa da malikawa shine cewa haka ɗin bai halatta ba illa iyaka su malikawa suka ce in ya zamo a wani gari can ba inda zakar ta waje ba ba an samu almajirai wanda bukatar su ta fi tsanani fiye da bukatar almajiran da suke garin da zakar ta waje ba to a wannan a iya ɗiba mafi yawa daga zakar a kai gurin mabukata in ya so kaɗan a raba a garin da ta waje ba amma dai ba a ce gaba ɗaya an ɗauke ta an kai wani waje ba wannan ba ba daidai ba ne ba za ta isa ba a wajen su malikawa zancen da ya fi inganci ma wajen shafi'awa نعم to حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا زكريا بن إسحاق عن يا ابن عبد الله بن السيفيين عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ya kabar ga Abdullahi ibn Abbasin Allah ya kara yadda a gare su kala Abdullahi ibn Abbasin yace قال رسول الله صلى manzo الله Allah عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam ya لمعاذ ce بن جبل ya ce da Mu'az ibn Jabalin حين بعثه إلى yayin da ya اليمن aiki Mu'az ibn Jabalin zuwa Yaman إنك ستأتي قوما أهل الكتاب kai da sannu za ka je wajen mutane wanda tun da can an ba su littafi tun kafin zuwan ƙur'ani فإذا جئتهم idan ka je wajensu فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ka fara kiransu da farko zuwa su tabbatar cewa ba wanda ya cancanci a ce za a bauta wa in ba Allah ba وأن محمدا رسول kuma ya ce الله annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah فإنهم أداؤوا لك in بذلك sun yadda sun yi biyayya gare ka da wannan فأخبرهم to ka ba su labari أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات to sannan za ka ba su labari cewa Allah ya faranta musu salloli guda biyar في كل يوم وليلة addini da dare فإنهم أداؤوا لك in sun yadda بذلك sun yi biyayya gare ka da yin sallolin nan guda biyar فأخبرهم ka ba su labari أن الله قد فرض عليهم cewa صدقة Allah subhanahu wata'ala ya faranta zakka a kansu تؤخذ من da za a أغنيائهم riƙa daga masu kuɗinsu mawadatansu وترد على a فقرائهم mayar da ita ga wanda suke almajiransu فإنهم أداؤوا لك بذلك aka ce abin da yasa aka keɓanci almajirai da ambato a nan ko da yake fukara nan almajiran nan nau'i ɗaya ne daga cikin nau'o'i takwas da suka cancanci zakka نعم inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha والمؤلفة قلوبهم وفي الرك- والمؤلفة قلوبهم وفي الركاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل to me yasa ba a faɗi sauran bakwai ɗin ba aka ce ai saboda an faɗi masu kuɗi shi yasa waye muƙabilin masu kuɗi wanda suka talakawa kuma a galibi talakawa su suka fi yawa a cikin macancanta zakka na'am to wannan cewa tuhazu min agani ya ihim fatura da ala fuqara'ihim shine babban hujjar malikawa da shafi'awa a zancen da yafi inganci da gare su akan cewa zakka dole a raba a inda ta wajaba yanda aka faɗa a baya na'am fa inhum ada'u laka bizalika idan sun yadda da haka sun yi biyayya gare ka da bada zakkar fa iyyaka wa kara'ima to amwalihim ina hana ka daga kace sai ka darje sai ka darje a dukiyoyin in ka tashi karɓar zakar ba cewa za ka yi bara ka darje ba ka fidda dabbar da ta fi kyau a cikin dabbobinsu ka ce wannan za ka ɗauka a matsayin zakka ko duk wani abu wanda yake ya fi ka ce wannan za ka ɗauka a matsayin zakka ba haka ake ba matsakaici ake ɗauka ba a ce a ƙwari mai dukiya ba ba kuma a ce a ƙwari shi wanda za a ba zakkar ba shi yasa sai a ɗau wanda yake matsakaici in an ɗau matsakaici ba kwari mai dukiya ba ba nuna an so talakan ba ba kuma a kwari talakan ba ba nuna an so mai dukiya ba to
wattaqi da'watal mazlumi yayi addu'ar wanda aka zalunta wanda aka zalunta to ka kiyaye addu'arsa fa innahu laysa bainahu wa bainal lahi hijabun ba wani tsari tsakaninsa da Allah addu'arsa lalle ba makawa sai an karba
babu salatul imami wa du'a'ihi li sahibi sadaqati babin cewa wanda yake shugaba in wani ya kawo masa zakar dukiyarsa to ya masa addu'a ya masa addu'a Mm.
haka ake nema Na'am.
kamar misali ya ce Allah ya baka lada dangane da abin da ka bayar Mm.
kuma Allah ya ma albarka ya sanya ma albarka a cikin dukiyar da ta rage a wajenka ko abin da ya kama da wannan Mm. wa qawlihi da faɗinsa wato abin da ya sa ya kawo du'a'i bayan ya ce salati na dan ya nuna cewa addu'ar in za a yi ba lallai sai an yi da lafazin salatu ba ka a ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi Allahumma salli ala ali abi awfa na a ce dole sai ai addu'a da lafazin salatu na da duk irin wadda aka yi yayi ehen shine fahimtar buhari kuma kenan abubuwa da yawa duk wanda ya ho- ya ya sawwaka ga mutum ya sai a ce yayi matakar dai ya ba da ma'ana yana wani ya zo ya ce yanzu za ka salatu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka ibrahimi ba ba ka salatu ba a'a bai gane ba ne don Allah ya koma wajen gaggan malamai ya gaya suka faɗa irin wannan za a sauyawan lafazi ko gaga ba za a ce ai zai cuta ba shi yasa aka ruwaito daga gaggan sahabbai irin su sayyidina ali sayyidina Allah na tsore sigogi daban-daban na salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su san salati ibrahimin ba ne sai shi wannan ne yanzu shi ne ya san salati ibrahimi ko ko sun sani amma tare da haka Allah ya mu- ya yi musu buɗi da wata siga ta salati kuma suke yin ta kuma suka bayyana ga mutane ba a ce duk sun yi ba daidai ba sai yanzu ne aka samu masani zai ce ai duk abin da aka yi ba daidai ba kaga ƙetare iyaka ne Eh, irin wannan ba abin da ke jawo shi illa ƙetare iyaka da rashin sanin manufar addinin ma gaba ɗaya to wa qawlihi da faɗin ubangiji khudh subhanahu min wa amwalihim ta'ala, sadaqatan tudahiruhum kar- karɓi zakka daga dukiyarsu zakkar da za ta tsarkake su mine zunubi daga zunubai wa tuzakkihim biha za ka daɗe su da ita zakka a nan na daɗa ne na'am wa salli alaihim kai musu addu'a inna salawatika sakanun lahum haƙiƙa addu'ar da kake musu tana dawo musu samun nutsuwa
حدثنا عبس بن عمر حدثنا شعبة عن أمر عن عبد الله بن أبي أوفى قال abdullahi na bi aufa ya ce كان النبي صلى الله عليه وسلم manzana sallallahu alaihi wasallam ya kasance نعم إذا أتاه قوم بصدقتهم idan wasu mutane suka kawo musu zakkarsu قال yakan ce اللهم صل على آل فلان ubangiji kai a rahama ga iyalin wani مم. fata wa abi bi sadaqatihi sai ubana ya kawo masa tasa ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tasa zakkar fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa ubangiji kai salati ga alayen abi aufa Hmm. babu ma yusakharaju min al-bahri wato shi manzo sallallahu alaihi wasallama ya iya addu'a da salati ga wani ko da wanda yake ba annabi ba amma mu a haƙƙinmu mu ce za mu yi wani addu'a da salati wanda wannan ɗin ba annabi ba ne ba manzo ba kuma ba wai mun yi ba ne gare shi saboda mun yi ga annabawa ko manzanni wato ba inda yake mun yi taba'an ba to mu a wajen mu a haƙƙinmu karahiya ne na'am wanda haka ɗin shi ne zancen da mafi yawan malamai suke kai ehem a domin ko ba kome ma ya zama wasu bauɗaɗɗun mutane ne suke ɗaukan wasu da suke ganin wai su ne shugabanninsu suke ganin daidai ne a yi musu salati ko a yi musu salami irin yadda ake wa annabawa sai a ce eh, sayyiduna ja'faru sadiq alaihi salam ko sallallahu alaihi wanda wani ya zama tsari ne na ɓanna shi yasa ai an hane mu daga mu ce za mu koyi da ma'abuta ɓanna shi yasa ba a yin salati in ba ga annabawa ba sai fa in ya zama taba'an lil anbiya'i na'am to
babu ma yusakharaju min al-bahri babu abinda aka fidda shi daga kogi irin ma'adinai da ake ɗoibowa daga cikin ruwa yaya hukuncinsu
wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma Abdullahi Abbasin ya ce Allah ƙara yadda a gare su wannan hadisi mawqufi Buhari ya kawo shi mu'allake. Hadisi ne mawqufi tunda iyakarsa Abdullahi Abbas.
na'am Illa iyaka wajen wasu za su ce ko da yake mawqufi ne lafazi amma marfu'i ne hukuma.
na'am Tunda la'alla magana ce wadda ta wuce Abdullahi Abbasin ya faɗa gaba gadi.
Mm.
Lalle ya ji ne daga manzo. wa- kuma hadisi nan wanda shi Buhari ya kawo shi mu'allaki imami shafi ya kawo shi da isnadin kuma bai ya ruwaito hadisin ta kan imami shafi wato ta isnadin da yake ya bi ta kan imami shafi to abdullahi abbasin ya ce laisal ambaru bi rikaz Hmm.
ambar da ake fidda shi daga ruwa Hmm.
ba rikazi ba ne da za a ce abin da ya wajaba a cikin rikazi ya wajaba a cikinsa na'am huwa shay'un da sarahu al-bahru shi ambar wani abu ne da kogi ya turo shi waje Hmm.
ambar abu ne wanda da asalinsa a ruwa yake Hmm.
to amma wani lokacin sai ya zama ruwan ya turo shi waje har a ɗiba a, yana daga nau'o'in turarurruka ko Hmm.
to wa qala al-hasanu hassan albasari ya ce fil ambar wal lu'lu'i al-khumusu ya to masana asirrai na turarurruka da makamantan wannan sukan ce a wanda zai fito da daddare ya shafe fuskarsa da ambar ko ya dauki ambar ya fito da shi haka to haka din kariya ce cewa ko da ya gamu da wani aljani a shirari to ba zai taba shi ba eh haka masana asirrai sukan faɗa ko to a wa qala al-hasanu Hassan Basri ya faɗa fil ambar wal dangane lu'lu'i da ambar al-khumusu da lu'ulu'i cewa ai abin da yake akwai za a kasa biyar a ba da kashi ɗaya ya zamo kenan me kamar rikazi hukuncinsa ɗaya da rikazi cewa za a bayar da a kasa biyar ne a ba da kashi ɗaya Hmm.
to wa inna ma ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama fil rikazil khumusa manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci da cewa akwai humusi ne a cikin rikazi a Laifin- wato wannan kamar shi buhari yana yin raddi ne akan fahimtar nan ta sanin basari na'am wanda ya ce sai an ba da humusi ya ce ai manzala cewa ya rikazi rikazi ko menene shi shi ne abin da mutanen jahiliya suka binne in wani ya tono shi ne za a ce ya kasa biyar ya ba da kashi daya
laysa fil ladhi yusabu fil ma'i ai rikazi ba abin da ake samu ne na ruwa ba
wa qala laysu domin abin da aka fito da shi daga ruwa a lugar larabci ba a kiran wannan rikazi lesulu sadin ya ce ɗaya daga cikin gaggan malamai eh, wato abokin imamu malik wanda yake mutumin misra ne ya riga imam malik wa fati da shekaru hudu ko shi wa fati hijira ta ɗari da saba'in da biyar malami babba kuma ɗan kasuwa na gani na faɗa Eh, yana- wanda yake yana da wadata yana kuma da alheri To,
حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمزة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى ya الله kama عليه daga nan وسلم sallallahu alaihi wasallama أن رجلا من بني wani mutum daga إسرائيل banu isra'ila سأل بعض بني إسرائيل ya tambayi wani a cikin banu isra'ilan بأن يسلفه ألف دينار ya ba shi rancen dinari dubu فدفعها إليه sai shi wanda aka tambaya rancen ya ɗau dinari dubin ya ba shi فخرج في البحر a bayan sun yi magana shi wanda zai bayar ya ce kafin in baka ina so ka kawo min shaidu da zan ba su a gabanka su tabbatar na baka bashin da sai shi wanda zai karɓar ya ce yi wata shaida kake nema bayan shaidar Allah ai Allah yana ganin mu ne da kai sai ce gaskiya ne Eh, ya ce to kawo min wanda zai lamince ka cewa in ka kasa biya shi zai biya ma ce Allah ya isa mai lamunta eh ka bani man ko ban biya ka ba Allah ai zai biya ka sai ce gaskiya ne sai ya dau dubin ya bashi eh kuma wannan fa da fa ilaihi ya ba da ita gare shi فخرج في البحر shi wannan wanda aka ba rancen dubin nan ya hau ruwa ya tafiya nesa فلم يجد مركبا sai wakacin da aka yi za a biya kuɗin nan da ya zo bakin ruwa ga kuɗin sun samu manufarsa ya sami jirgin ruwa ya hau ya kai wa mutumin nan da ya bashi rancen nan kuɗinsa amma kuma sai ya rasa jirgin da zai hau فأخذ خشبة shikenan sai ya ɗau itace ya فنقرها kankare tsakiyarta ya kankare ya kankare tsakiyarta فدخل فيها ألف ya دينار shigar da dinari dubu a ciki فرمى kuma ya بها في rubuta البحر takarda ya hada da kuɗin sannan ya ɗaure wajen ya jefa a itacen nan a cikin ruwa a kogi فخرج الرجل الذي كان أسلفه yana nufin cewa Allah ya sa da dukiyar nan gane ita shikenan shi ko ne ba da bashi da ya ga ajalin ya zo sai ya fito bakin ruwa ko Allah zai sa wanda ya ba bashi ya zo ya biya shi kuɗinsa
فإذا بالخشبة yana bakin ruwa sai ya ga itace ya zo bakin bakin ruwan ya zo gefen ruwan yana eh, t- wato a kan ruwan yana yawo a kan ruwa فأخذها لأهله حقبا sai ya ɗauki itacen nan ya ce ai wannan an je gida a samu na faskarawa a yi abinci ya ɗauke ta ga iyalinsa a matsayin itacen wuta فذكر الحديث ya ambaci maganar wanda nan gaba za a kawo shi a babul kafala
فلما نشرها وجد المال yayin da ya yanka itacen sai ya ga ga kudin a ɗaure yadda aka yi ga takarda kuma Eh, ga kuma takarda to باب في الركاب الخمس babin cikin rikazin humus cewa ana ba da humusi a cikin rikazi wanda Allah ya sa ya tsinci rikazi to abinda zai ya kasa biyar ya ba da kashi daya kuma shi wannan ba wai sai ya shekara ba yana gani yana gani abinda yake wajibi a kansa ya ba da humusi
وقال مالك وابن إدريس a imam malik da imami shafi suka ce الركاز rikazi دفن الجاهلية shine abinda jahiliya suka binne
في قليله وكثيره الخمس a wato da kaɗansa da mai yawansa duk abin da ake ana kasawa biyar ne a ba da kashi ɗaya
وليس المعدون بركاز ma'adini shi wannan ba rikazi ba ne
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم a wato shi cewa rikazi ba sai ya kai nisabi ba akan haka abu hanifa yake akan haka imamu malik yake akan haka imamu ahmad yake imamin shafi'i da can sanda yake iraq shi ma akan haka yake amma da ya dawo misra ya sauya fatawa ya ce hum sunna ba ya waje ba a cikin rikazi sai fa in rikazin ya kai nisabi Eh, sai fa in nisa- eh, nisa- eh, rikazin ya kai nisabi sai fa in ya zamo shi wanda ya samu rikazin yana da wata dukiya wadda in an hada da rikazin nan za ta kai nisabi to sannan sai ya fita wa da rikazin humusin nan walaisal ma'adin ma'adini bai zamo bi rikazin rikazi ba Eh, ma'adini binnewa ce ta Allah rikazi ko binnewa ce ta mutane
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda nan gaba za a kawo shi da isnadi anan Buhari ya kawo shi mu'allaki amma zai kawo isnadin sa nan gaba
fil ma'adini tubarun dangane da wanda ya mutu karkashin ma'adini mutum ne yana haƙo ma'adini ko da ma'adinin wani ne ya soce shi akan ya haƙo wani ya sami diyami na zinare sai ya ɗauki wani aiki cewa ya ringa haƙo zinarin nan za a biya shi ana cikin haka ba sai rami ya faɗa ba har ya danne wannan mai hakan ya mutu to wannan ba za a ce shi wanda ya bashi aikin sai ya biya diya ba domin ba shi ya kashe shi ba ma'adini ne ya kashe shi shi ko ma'adini duk abin da ya ya tashi a banza ba a cewa a- a biya diya to wa fil rikazil khumusu a wato kuma ana ba da humusi a cikin rikazi ana ba da humusi a cikin rikazi
wa akaza umar bin abdul aziz min al kaga ma'adini min kulli shi manzala shay'in ya hamsatan bambanta tsakanin ma'adini da rikazi na'am Ehem, bai ce wa fihil humusu ba wa fil rikazil humusu umar ibn abdul aziz halifa adali ya rika daga ma'adinoni min kulli mi'ataini hamsa cewa a karɓi dirhami biyar a cikin dukkan dirhami mai tan
wa qala al hasanu hassan albasari ya ce ma kana min rikazin fi arar al harbi duk abin da aka tsinta na daga binnan jahiliya irin abu da mutanen jahiliya sukan binne akan samu wasu al'ummin da haka kawai sukan ɗau dukiya su haɗa waje ɗaya su haka ƙasa su binne wasu kuma galibi sukan yi haka ne tare da gawawwakin waɗanda suke nasu sai a haɗa gawa da dukiya a binne cewa ai shi wanda ya mutum wanda ya isa ne ko wanda ake ji da shi ko kuma ga kuɗi nan ko a can gaba ma za a bukata ai ya ɗauka ya kashe ko don ya zama Allah ya sa wani ya gano wannan a idan wani ya gano wannan to wa wato eh, shi eh, wato in in ji Hassanul Basri yace idan a ƙasar da take ba ta musulmi ba ce ƙasa ce wadda tsaka- ma- ma- tsakanin mutanen ƙasar da musulmi ma yaƙi ne shine ta zamo arhul harbi na'am da fihil humusu Na'am.
za a kasa biyar a ba da kashi ɗaya
wa ma kana fi arar al silmi fa inda fi yake ko a zakatu ƙasa ce wadda ake ta sulhu wadda mutanen ƙasar ko da ba musulmi ba ne amma tsakaninsu da musulmi akwai yarjejeniya cikakkiya to irin wannan rikazin da aka samu za a ba da zakka ne wadda aka saba wato rubu'ul ushiri Ah, ibn al-munzir malamin nan babba yake cewa a iyaka karatunsa bai ga wanda ya faɗi irin wannan maganar ba in ba shi hassanul basari ba cewa wannan maganar ba a karɓo ta daga wajen wani malami ba in ba shi hassanul basari ba
wa in wujidatul luqdatu fi arar al aduwi idan aka samu tsuntuwa a ƙasar abokan gaba fa'arin ko wa in wa- in wujadat din daidai ne amma akwai ruwayar cewa wajatta a yanda abul wakati ya ruwaito kenan a kasar abokan gaba fa'ar rifa to kai da ka samu tsuntuwar a kasar kafiran nan da ake yaki da su abinda yake wajibi a kan ka kai cigiyarta domin ta yi ya zamo ta musulmi ce
wa in kana min al aduwi idan ko an tabbatar ai ba ta musulmi ba ce gaba ɗaya lalle ta kafirai ne wanda ake yaƙi da su fa fi al khumusu to a sannan ba bukatar sai an yi cigiya kai da ka tsinta sai ka kasa biyar ka ba da kashi ɗaya
wa qala ba'dun nasi wani a cikin malamai yake a nan wa yake nufi abu hanifa nan shi ne farkon wajen da buhari ya ambace abu hanifa da irin wannan siga a gurare da yawa a littafin nan nasa in zai kawo magana abu hanifa musamman wadda shi yake ganin ai ba daidai ba ce sai ya ce wa ƙala ba'arun nasi tunan ne farkon wajen da ya fara ambatansa da irin wannan siga
al-ma'dinu rikazo ya ce wai ma'adini rikazi ne misal difnil jahiliyati daidai yake da irin abin da jahiliya suka binne li'annahu yuqalu wai masu faɗa haka suka ce domin akan ce arkazal ma'adinu a wato ma'adini ya tabbata idza kharaja minhu shay'un idan wani abu ya fito daga gare shi alkazal ma'adin wani abu ya fito daga gare shi ya tabbata wani abu ya fito daga gare shi qila lahu to shi wannan mai faɗar wannan magana ga abin da za a ce masa don a nuna masa cewa fahimtarsa akwai kuskure
qad yuqalu liman wuhiba lahu shay'un akan ce ga wanda yake an ba shi kyauta aw rabi'a riban kaseeran ko ya sami riba riba mai yawa aw kasura samaruhu ko kuma 'ya'yan itatuwansa suka yi yawa arkazta ka samu lalle kai ma ka samu to Sun tun da za mana- a amfani da kalmar arkaza a nan ashe sai a ce duk wa'annan rikazi ne sai a ce humusi za a bayar a'a ai ba haka abin yake ba shi yasa abu hanifa a nan a ganin buhari ya yi bahaguwar fahimta
thumma naqada sannan shi mai faɗan maganan nan ya zo shi da kansa ya warware maganar da ya faɗa a baya ya warware tufkarsa wa qala ya ce la ba'sa an yaktumahu wa la yu'addi al-khumsa ba laifi wanda ya samu rikazi ya danne kayansa ya ɓoye kada ya nuna wa mai karɓar zakka in ya so ba sai ya ba da humusin ba
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب Mm.
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم to قال ibnu battali ɗaya daga cikin gaggan malikawa wanda suka yi wa wannan littafin shari ya ce wannan magana da buhari ya kawo a nan ai da gyara a kai ai abu hanifa ba haka ya ce ba bai ce duk wani rikazi ko wani ma'adini a iya ɓoyewa ba abin da ya faɗa shi wanda Allah ya sa ya samu ma'adini idan yana wani hali na bukata ko da ma'adinin nan da ya samu ya kai misali ko bai kai ba to amma zama yana wani hali na bukata to ya iya ɓoye kayansa ya yi amfani da shi saboda shi yana ganin cewa baya tsari na musulunci duk musulmin da yake bukata ai wajibi ne a tallafa masa daga baitul mali tunda shi ba a tallafa masa daga baitul malin ba to abin da ya samu wanda in ya bayar karshen ta za a kai baitul malin ne meye nasa na ya baya yanda aka danne nasa shi ma ya danne eh shi eh shi yasa ba wai yanda Buhari ya fahimta ne gaba ɗaya ba in ji shi Ibn Baddal ɗaya daga cikin gaggan malikawa to
نعم
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال shi ibn shabi zuhuri ya karbo hadisin daga wajen mutum biyu ya karbo daga usaid ibn musayyab wanda shi an gamu yana cikin fuqaha usabatu na madina ya karbo kuma ma hadisin dai daga abi salama ibn abdurrahman ibn auf wanda shi akwai wasu daga cikin malamai da shi ma suke lissafa shi a cikin fuqaha usabatu na madina Eh, wato duk su biyan da sa'idun musayyabin da abu salamata sun karɓo hadisi wajen abu huraira sun karɓo hadisi wajen abu huraira Allah ya ƙara da gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce الأجماع جبار dabba abin da ta yi, banza ne dabba matuƙar ba wani ne a kanta ba ba wani ne ya kwaikora ta ba ba wani ne yake janta ba sai ta samu wani sai masa aika aika to ba a cewa sai mai ita ya biya diya matuƙar dai ba wadda ta saba haka ba ne ko ta nuna za ta yi amma mai ita yake ɗaukan mataki don a wannan halin ne za a ce ya biya amma a'a haka kawai abin afuwa yi dokin nan bai saba cizo ba ko kai ɗauki ga mutane yana yawo lami lafiya ya wuce mutane su wuce rannan haka kawai sai ya buɗe baki ya sa haƙora ya gatsa kan wani wanda aka wa gatsa kan nasa ya mutu to ba za a ce mai dokin nan sai ya biya diya ba sai dai inda abin tun farko dokin ya fara nuna alamar zai haka aka wa mai shi magana cewa dokin nan naka yana neman ya ɓanna ka san matakin da za ka ɗauka tun kafin yi amma sai ya shiru ya banza to a wannan halin fa za a ce sai ya biya tunda dai an faɗakar da shi an ganar da shi yake ɗauka
walbi'iru jubarun rijiya abin da ya faru a cikinta banza ma'ana ba za a ce mai rijiyar sai ya biya ba da wani zai kira wani mai yasa cewa zo ka yashe rijiya aka yi shi mai yasa yana cikin yasa ba sai bangon rijiyar ya faɗo masa ba ya mutu to ba za a ce mai rijiya sai ya biya diya ba
wal ma'adinu jubarun ma'adini ma abin da ya faru a cikinsa banza wato ba maganar sai an biya
wa fi rikazil humusu ana ba da humusi wato kashi 20 cikin 100 a dangane da rikazi
na'am babu kaulin layi ta'ala wal amilina alaiha
to a tun kwanan